نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوة المحرم hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina 1440 wanda ya daidai da 18 ga watan tara shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami sheikh Uthman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 52 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna nan a cikin bid'o'in da suka danganci azumi bari mu ɗora karatunmu kai tsaye ba sai mun ɗanyi muraji'a kamar yadda muka saba ba saboda latti da muka samu muka samu a cikin karatun namu mala yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa in dhalika ihdaru awani al ma'i fil masjid hina al khatm wa huwa bid'atun makruha mala yake cewa yana daga cikin bid'o'i ihdaru awani al ma' wato kawo kwanuka da kofuna da korai na ruwa fil masjid cikin masallaci hinal katmi lokacin da za a yi katuma alkur'ani cikin watan ramadan ana yin yau a hizifi kaza gobe an kai hizifi kaza kenan jibi an kai hizifi kaza to yau in aka kaddara cewa yau za a yi katuma yau za a sauke qur'ani to sai ga wannan yazo da jarka da ruwa a ciki wannan ya zo da bokitinsa da ruwa a ciki wannan ya zo da kofi wannan ya zo da ƙwarya ko wani mazubi da ruwa a ciki wai saboda a samu albarka sai a ji a sha wannan ruwan a yi wanka da sauransu mala ya ce wannan ruwan da ake kawowa cikin masallaci lokacin da za a yi saukar alkur'ani a cikin masallaci lokacin watan ramadan wa huwa bid'atun makaruha wannan ita ma bid'a ce a bar kyama wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj rahimahullah وينبغي له أن يجتنب في نفسه وينهى غيره مما أحدثه بعضهم ابن الحاج كتوا يا كمات مسلمي ينيسانشي شي أكران كنسا ينيسانتا يكما هانا وننسا daga irin abin da wasu suke kirkirowa na bid'o'i min ihdarihimul kizana na kawo kofuna da za a yi a ajiye wa gairaha da wani kofuna kaman kwanuka da korai min awanil ma na mazubin ruwa fil masjid cikin masallaci hinal khatimi lokacin da za a yi khatima alkur'ani ainihin wato cikin ramadan fa idza khatama alqari'u idan limamin da ke jan sallah yayi khatima ma'ana yayi saukar alkur'ani sharibu min zalikal ma sai ga mutane sun dauko wannan ruwan da suka zo suka ajiye a cikin masallaci sai su sha wannan ruwan wa yarji'una bihi ila buyutihim sannan su koma da shi zuwa gidajensu fayasquna huli ahlihim su dinga shayar da iyalansu a ɗauko kofi ɗaya a ba wannan matar gidan ita ma a ba ta sha ce sha akwai albarka ruwan katma alqur'ani wa man sha'u da kuma wanda suka ga dama wanda suke so makwabta baka samu zuwa ba a aini na je da haka ruwan nan ni kam a yau mun samu tabarruki sai shi ma ɗiban masa kofi ɗaya sai a bashi ya sha ala sabilit tabarruki wai diddan neman albarka wa hadhihi bid'atun ibn al-hajj yace wannan bid'a ce thumma lam tun lam tunqal an ahadin min as-salaf bid'a ce ba a samo ta ba daga wani cikin magabata radiyallahu anhu babu wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin wato masu ainihin nagarta babu wani cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan qurunul mufaddala din karnukan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaida ta gari da kirki ba a samu suna yin irin wannan bid'a din ba da haka barin wannan shine daidai wa hadha alladhi dhukira wannan abin da aka ambata la yahtassu bi lailatul khatimi bai keɓanci iya daren da za a yi sauka alkur'ani ba a kowane dare a kowane dare ko daren farko ne ko dare na biyu ne ko ana rabin alkur'ani ne ko ana hizifi na ashirin a kowace rana in aka ce za a zuwa ajiye wannan ruwan don neman albarka mala ya ce bida ne bal huwa amun fi kulli lailatin fa'alu zalika fiha mala ya ce bari bid'ar ta game kowane dare ko na ramadan ko ba na ramadan ba in mutane suka aikata haka su sani sun aikata bid'a sun saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda alkhairi ne inda ibada ce inda da gaske ne akwai wannan albarkar da an samu sahabbai suna cika masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kofunan su da kwanukan su da ainihin butocin su na ruwa dan samun albarka a masallacin annabi ga kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan amma basu ba haka bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa basu ba da sauran mutane wato bayan Allah na gari a cikin wannan al'umma fa in qulta ma hukumul qira'ati wadh-dhikri jama'atan ala sautin wahidin shehu usman dan fodiyo ya ce idan kai mai karatu ka yi tambaya ko mai sauraron karatu ka yi tambaya ka ce fama hukumul ƙira'ati ina hukuncin yin karatun alƙur'ani wa zikiri da yin zikiri jama'atan a haɗu jama'a da yawa su dinga karatun alƙur'ani ko kuma jama'a da yawa su haɗu su dinga yin zikiri ala sautin wahidin da murya ɗaya su dinga ɗauka tare suna ajiyewa tare in karatun alkur'anin ne a zagaya a yi kuri a dinga karatun alkur'anin a dinga karantowa gaba ɗaya a farkon ayar a taho gaba ɗaya har zuwa ƙarshen aya in zikirin ne mu haɗu mu goma mu ashirin mu biyar mu yi da'ira mu dinga yin zikiri da sauti ɗaya mu ɗauka tare mu ajiye tare menene hukuncin yin haka a musulunci ƙultu shehu usman ɗan fodiyo ya ce sai na ce faljawabu amsa akan wannan anna zalika min albida'il makaruha yin hakan yana daga cikin bid'o'i waɗanda suke ababen kyama suna daga cikin bid'o'i ababen kyama an fahimci abin da malam yake magana zuwa gare shi ko yace wannan bid'a ce a bar kyama wa fil madkhal ya zo cikin littafin madakhal na ibn al-hajj lam yakhtalif qawlu malik rahimahullah maganar imam malik imam daril hijra Allah ya masa rahama bata saba ba fil qira'ati jama'atan game da yin karatu a jam'i a dinga dauka tare ana ajiyewa tare wa zikiri da kuma yin zikiri a dinga dauka tare ana ajiyewa tare yace to ra'ayin imamu maliku bai saba ba akan wannan yin karatu jama'a su dinga su taru su dinga karatu tare ko kuma su dinga yin zikiri tare annahuma min albida'il makaruha ra'ayin imamu malik ba a samu wani sabani ba a kansa cewa yin karatu jama'a su haɗu su dinga karatu tare ko su dinga yin zikiri tare suna ɗauka tare suna ajiyewa tare imamu maliku ya ce wannan bid'a ce a bar kyama alama na ƙalahu an hubun rushidin bisa ga abin da ibn rushid ɗaya daga cikin turaku almajiran imam malik ya ruwaito daga gare shi fil bayani wata hasil a cikin wani littafi mai suna albayani wata hasil iz kanu mutarassilina ala sautin wahidin matukar sun kasance suna jerantuwa akan sauti ɗaya fil qira'ati a cikin karatun wa zikir da zikirin an fahimta ƙultu shehu usman ɗan fodiyo ya ce wa amma jitima'un nasi amma taruwar mutane kamar haɗuwan nan da muka yi a nan lidarsil ƙur'an wajen darasin alkur'ani wajen koyan alkur'ani imma talqinan ko dai ta hanyar talqini kila ɗalibai ne masu ƙwayan da ake koya musu ƙur'ani sai zamanto malamin yana karantawa yana faɗa su kuma su da yawa ne su goma ne su ashirin su ɗari ne in malamin ya karanta su ma sai su haɗa baki sai su karanta suna koyon ƙur'ani ya ce to sai na ce game da mutane su haɗu wajen koyon alƙur'ani in ma talƙinan ko ta hanyar talƙini malaminsu yana laƙana musu yana faɗa suna faɗa aufil alwahi ko kuma a cikin allina su taru da yawa kamar irin makarantar allo wannan da allansa wancan da allansa wannan da allansa kaga duk sun taru suna ta karatu ko da yake kowa gurinsa daban aw fil masahifi ko kuma a cikin alqur'anai wannan da qur'aninsa wannan da alqur'aninsa wannan shi ma da alqur'aninsa aw gairi zalika ko wani haka mimma yumkinu an yajtami al jama'atu daga irin abinda jama'a za su iya taruwa ya ƙara'una su dinga karantawa kullu wahidin fil mawdi'il ladhi yuridu an ya hafazahu kowane mutum shi kadai da gurin da yake so ya haddace ala sabilit ta'lim akan irin yanayi na koyo wannan ba komai kamar makaranta allo za ga makaranta allo ga dalibai almajirai da yawa amma kowa gurinsa daban da allansa yana ta karatu shi kadai yana so ya haddace abin da ya rubuta a allansa wancan shi ma yana ta kokarin ya haddace abin da ya rubuta cikin allansa ko kuma makarantun mu irin na islamiyu yanzu na zamani wanda za ga da alkur'anin ake hadda ba da allo ba wannan ɗalibin da alkur'anin sa yana ta biya abin da yake so ya haddace wancan shi ma yana ta biya abin da yake so ya haddace mala yace fala ba asabihi wannan babu laifi tsarin kar makarantar allo babu laifi in ji shehu usman dan fodiyo babu laifi a taro a makaranta allo irin tsarin a taro kowa da allansa kowa ya rubuta gurin da yake so ya iya ya haddace mala ya ce wannan babu laifi babu laifi da irin tsarin daukan alkur'ani dalibai su haɗu kowa da gurin da yake so ya haddace nan sun zo malamin su ya karanta musu sannan kowa ya ja gefe yana ta nanatawa don ya haddace mala ya ce wannan babu laifi kama sarraha bi zalika fil madkhal fi mahallin akhar kamar yadda ibnul hajj ya bayyana karara a cikin littafinsa madakhal a wani gurin daban wa kadhalika jtima'un nas wannan magana duk kamar ta ibn al-hajj ce muke ruwaitowa wa kadhalika jtima'un nas lidh-dhikri haka shi ma haduwar mutane dan yin zikiri kullu wahidin kowane mutum yadhkuru li nafsihi yana yin zikiri shi shi kadai fala ba'sa aidan fi dhalika wannan shi ma babu laifi wancan yana waccan kwanar yana ta la ilaha illallah la ilaha illallah yana ta zikirinsa wancan yana can gurin shi kuma yana subhanallah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wannan shi kuma yana ta salatin annabi ma'ana an taru a guri daya amma kowa yana zikirinsa shi shi kadai malam ce wannan shi ma babu laifi kenan kaga abin da yake da matsala inda malam ibn al-haji ke magana shine a haɗu ba malami bane yake koya mana qur'ani a'a kawai mu haɗu mu dinga karatu tare mu ɗauka tare mu ajiye tare mu ɗauka tare mu ajiye tare a haka muke yin karatunmu ba wai koyo muke ba mun iya amma haka muke taruwa kawai mu dinga yin karatu tare muna ɗauka tare muna ajiyewa tare ina fata an gane ɗaya kenan ko kuma mu haɗu mu biyar mu goma mu dinga yin zikiri kowane irin zikiri ko subhanallah ko alhamdulillah ko allahu akbar ko la ilaha illallah ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma tare muke ɗauka kuma tare muke ajiyewa to wannan shine aka ce imam malik ya ce bid'a ne amma mu haɗu a masallaci wannan bayan malam ya koya mana qur'ani gaba ɗaya sai wannan ya koma can yana ta nanatawa dan ya iya wannan ya koma can yana ta biyawa dan ya iya wannan babu laifi haka kuma zikirin shi ma sai ya zamanto ga muna da yawa a masallaci amma kowa yana yin zikirinsa shi shi kadai wannan shi ma gashi dai a haɗa muke amma zikirin kowa nasa yake yi wannan shi ma malam yace babu laifi a cikin yin haka bal huwa sunnatun malam yace ai yin zikiri ma a irin wannan sigar sunna ne yin zikiri a haɗu a guri ɗaya a masallaci ko a wani guri amma kowa zikirinsa yake yi daban an idar da sallah wannan yana can gurin wannan yana can wannan yana nan yace ai ba ma wai babu laifi ba ma sunna ne yin zikiri a tare amma kowa nasa yake daban mafhum sai ce li'anna sahabata radiyallahu anhum domin sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yadda kanu yajtami'una fil masjidi sun kasance suna haduwa suna taruwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da salati subhi bayan an idar da sallar asuba wal asri da kuma bayan sallar la'asar lizikri kawai dan su zauna su yi zikiri su ambaci Allah kullu wahidin amma fa yanda suke zikirin ba haduwa suke su dinga yi tare ba kullu wahidin kowane mutum shi kadai yadhkuru li nafsi yana yin zikirin ne shi a karan kansa bila rafi sautin ba tare da ya daga murya ba ila ma mun ba kai kake kusa da shi ba ka san me yake cewa kaga kenan ya bambanta da zikirin da za a zo a hada murya a daga sauti a dinga yi tare ana ajiyewa tare wannan ko shakkawa magabata ba su yi shi ba na fata an gane to shi yasa sai ke cewa domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna haduwa a masallaci tabbas kuma bayan sallar asuba ko bayan la'asar domin yin zikiri amma yanda kaifiyar zikirin su take shine yadhkuru kullu wahidin yadhkuru li nafsihi kowane mutum shi kadai yana yin zikiri shi kadai bila raf'i sautin ba tare da ya daga murya ya dame ka ba in qur'ani za su karanta to za ga kowa yana jiyar da kansa sabani yanda mu muke yi a cikin masallaci yanzu in ka zo kai kadai ka gallabi mutane ka dauka masallacin kai kadai ne a ciki ko kuma naka ne sai ga mutum yana karatun qur'ani di ya daga murya sa wancan shi zikiri yake wannan shi ma so yake ya haddace wani guri amma daga murya ka di yana shiga cikin ainihin tunanin mutane ba daidai bane da aka kowa sai shi ya iyayen da zai ji fayusma'u lahum bi sababi zalika ana ma jin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta dalilin wannan zikirin da kowa yake yin nasa da wiyu ka da wiyun nahal zaka dinga jin wani irin yanayi wani irin sauti kamar irin sautin kudan zuma idan kudan zuma da yawa suka taho din nan to zaka ji da wiyuhum ka da wiyu annahal irin yanayin kukan ko gunjin su ko sautin su kamar sautin dandazan kudan zuma in ya taho din nan ina fatan gane ma'ana kamar yadda zaka jin ana karatun qur'ani na hankali a cikin masallaci in ka shigo masallacin zaka ji gum masallacin ba ka jin sautin mutum daya amma zaka ji masallacin gum alamun maganganu ne ake yi mabambanta ko da yake ba za ka iya gane maganar mutum daya ba daga cikin su to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lalle a wannan hilaqu dhikr halka da zaka ji an ce sun yi suna yin zikiri ba halka bace ta su yi zikiri suna dauka tare suna ajewa tare da zikiri nau'i iri ɗaya da sauti ɗaya suna ɗaga murya ba haka suke yi ba yanda suke yin zikirinsu shine kowane mutum shi kaɗai yana yin zikirinsa sannan shi kaɗai ke jiyar da kansa da haka in ka zo masallacin yana yi yana ɗan jiyar da kansa wannan shi ma yana yi wancan yana yi wannan da haka in ka zo masallacin zaka ji dum haka masallacin da wiyuhum ka da wiyun nahal sarraha bidhalika fil madkhal fi mahallin akhar ibn al-hajj ya fito da wannan maganar baro-baro a cikin madakal a wani gurin daban wannan littafin fa na shehu usman dan fodiyo kaga kenan ashe duk wani nau'i na zikiri da ake yi a haɗu tare a dinga yin sa da nau'i iri ɗaya da lafazi ɗaya a ɗauka tare a ajiye tare ba wai ba wai dan fodiyo ba imamu maliku da muke bin mazhabin sa nan ya ce bid'a ce makaruhiya Allah ya sa mu dace fayin kulta malam sai ce to idan ka ce hal ya juzul qira'atu qira'atul jama'ati ala shaykh daf'atul wahida to shin ya halatta dalibai su yi karatu a gaban malamin su da sauti daya misali malam ya biya musu karatu yau gobe an zo za a dora ya ce a biya mun najiya da kaga ai haduwa za su hada murya su gaba ɗaya su dauka gaba ɗaya su dinga yi har zuwa inda suka tsaya to shin ya halatta haka ƙultu ɗan fodiyo ya ce ƙalafin madakal ibn alhaji ya faɗa a cikin madakal ya ce ka talafa ƙaunu malikin rahimahullahu fil jama'ati idza jitama'u yuridun alqira'ata ala shaykhi maganganun imamu malik sun saba Allah ya masa rahama game da jama'a idan suka taru suna so su yi karatu a gaban malaminsu wala ya sa'uhumul waƙatu kuma lokacin ba zai ishe su ba ba zai yalwace su ba wahidan ba da wahidin su karanta ɗaya bayan ɗaya yau mun ji cewa shi malam ya karanta yana faɗa suna faɗa wannan ba laifi su su zo su haɗu ne su dinga karatun tare suna ɗauka tare suna ajiyewa tare shine aka ce bida'a to idan ya zama to malam ya zo yana so ya ji karatunsa na jiya kuma ɗaliban nan suna da yawa kuma lokacin ba zai isa a ji kowa ɗaya bayan ɗaya ba shin za su iya haɗuwa su karanta gaba ɗaya shi malamin ya ji ya ƙara'ul ithnaini wa thalathatu fi hizbin wahidin a samu mutum biyu ko mutum uku su yi karatu a cikin hizbi guda ta yanda ƙila ko dai wannan yana yi yana yi in ya zo wani guri ya tsaya wannan ya karɓe shi ko kuma mutum biyu a ce su karanto su su ashirin ne ɗaliban yana so ya ji sun iya karatun sai ya ce mutum biyu su ɗauka sai su karanta kamar hizifi ɗaya ko hizifi biyu li'udhri dhiqil waqt saboda kuncin lokaci saboda karancin lokaci kaji shi ma magana da malai kenan in akwai yalwan lokaci kowa shi kadai zai biya in an zo sai a ce to malam bismillah karatun mu na jiya sai ka biya to bismillah malam sai ya biya wancan sai ya biya duk sai a yi dai tunda lokacin zai isa amma in lokacin ya zamanto ba zai yalwaci ainihin a biya ga ɗaya bayan ɗaya din ba aw la yaqra'u illa wahidun ba'da wahidin ko kuma ya zamanto la yaqra'u illa wahidun ba'da wahid ya zamanto shin mutum biyu ko mutum uku za su iya yin karatu a hizfi guda ɗaya saboda kuncin lokaci ko kuma la yaqra'u illa wahidun ba'da wahidin ko kuma ba zai yiwu ba sai dai a karanta ɗaya bayan ɗaya faƙala marratan ya juzu lidarurati da'iya da aka tambayi imam malik imamu daril hijira sai ce wani lokaci sai ce ya halatta saboda akwai larura ad-daruratu da'iya akwai larurar da za ta sa a yi haka shine kaman in ɗaliban suna da yawa kuma lokacin bai da yalwa wa marratan ƙala wani lokaci kuma in aka yi masa irin wannan tambayar yakan ce la yajuzu bai halatta ba li'annahu lam yakun min fi'li man madha domin hakan baya daga cikin aikin magabata alama na kalahu an hubunu rushidin wannan duk maganganu ne da ibnu rushid ya ruwaito daga malaminsa imam malik rahimahullah fi albayan wa tahsil cikin littafin nan na albayan wa tahsil kenan kaga imam malik kamar yana da fatawa guda biyu wani lokaci ya ce ya halatta saboda in ɗalibai suna da yawa ba zai iya yiwa saboda kuma lokacin bai da yalwa ba za a iya biyawa ɗaya bayan ɗaya ba wani lokaci kuma ya ce kai bai halatta ba magabatanmu ba mu samu suna yin haka ba babu alheri sai koyi da magabata to yanzu kamar makarantun islamiyya za a yi kenan na'am su ma ana haka ko ɗalibai ya ce su yi murajiya da haka za su zo su kama su ta yi su kaɗai su ta yi su ta yi su ta yi su ɗauka tare su dinga ajiyewa tare to idan ya zamanto kenan ɗaliban su su hamsin ne a aji ɗaya ko su talatin ko su arba'in kuma lokacin nan so ake su yi muraji'ar a ƙara sabon karatu da hakan aka ce su su talatin ko su arba'in ko su hamsin kowa ya biya ɗaya bayan ɗaya ƙila har za ma lokacin tashi zai yi ba a ma gama biya baballanta na a ƙara to sai ka ɗauki fatawar imam malik da ya ce yin akwai ƙuncin lokaci ya halatta idan kuma ɗaliban su su uku ne su hudu ne su biyar gaba ɗaya ɗaliban ajin kowa za a iya sauraron sa ya biya to sai ka koma fatawarsa ta biyu da ya ce la yi juzu illa wahid ba da wahid sai dai ɗaya bayan ɗaya ya sai dai sai su rike fa'in kulta idan ka sake yin wata tambaya ka ce fama hukum hizbul idara to ina hukuncin karatun hizbin idara a yi da'ira kawai a dinga yin karatu wannan yayi ya ba kamar musaffa wannan ya ja kamar sumuni ɗaya ko ya ja kamar rubu ko ya ja nusu ko ya ja kaza sai kuma wani ya karba qultu sai nace qala ahmad ahmad zarruq fi umdatil murid sadiq ahmad zarruq ya faɗa a cikin littafin sa umdatil murid sadiq wa ikhtalafu aidan yace malamai dai sun yi sabani har wa yau fi ma lam yarid lahu nassun fi ma lam yarid lahu mu'aridun wala muthbit cikin irin al'amuran da ba a samu wani nassi da ya ci karo da su ba ba a kuma samu wani nassi da ya tabbatar da su ba shin idan mutum ya zo yin wani abu wannan abun babu wani nassi da ya ci karo da shi amma kuma babu wani nassi da ya tabbatar da a yi to malamai sukan yi saɓani game da irin wannan matsalolin ga wata matsala babu wani nassi da ya ci karo da wannan ma'ana ba nassin da ya ce kar a yi sannan babu wani nasi da ya tabbatar da ya ce kuma a yi to irin waɗannan matsalolin malamai sukan yi saɓani shin wannan in mutum ya yi bid'a ya yi ko kuma ba bid'a ya yi ba hal huwa bid'atun shin bid'a ne qalahu malik imam malik yace awalaysa bi bid'atin ayyun ba bid'a ba me an fahimta in ba bid'a bane to me inji imam malik qalahu shafi'i imam shafi'i shi kuma ya faɗa musnidan li hadith ya jingina da wani hadisi ma taraktuhu lakum fa huwa afun abin duk da na ban muku ban ce ayi ko kar ayi ba to wannan afuwa ce kwa iya yi kamar wani hadisi duk da ibn rajab al-hanbali a cikin jami'ul baya'a jami'ul ulumi wal hikam sharhin ainihin wato arba'una nawawi ya kawo wannan hadithin cikin hadithin arba'una hadith arba'una nawawi akwai wannan hadithin inna allaha abin nan faradal fara'ida fala tudayyi'uha wa harrama ashiya'a fala abin nan wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantahiquha wa sakata an ashiya'a ghayra nisyanin fala fala tabahthu anha ko da yake hadithin bai inganta ba wannan kamar yadda ibn rajab al-hanbali ya kawo shi cikin hadisai guda hudu da yace ba su inganta ba cikin arba'una hadith yana ciki to ma'ana abinda ainihin wato Allah ya bashi bai faɗi hukunci ya ce a yi kokar a yi ba to wannan kaman an yi wa al'umma afuwa ne bonus ne kawai shi wannan ita ce hujjar imamu ahmad da haka in ka zo kai wani abu da sunan ibada ko kai wani abu wanda wannan abin babu wani dalili da ya ce a yi babu wani dalili da ya ce kar a yi to ya shiga cikin ma taraktuhu lakum fa huwa afun abinda na ban muku ban faɗi hukuncinsa na ce a yi ko ka a yi ba to an muku afuwa sai ya zama kamar wannan ainihin ma sakata an hu fa huwa abinan wa sakata an ashiya akai gaira nisyanin fala ta bahatu anha Allah yayi shiru bai faɗi hukuncin wasu abubuwa yace halal ne ko haram bane kuma ba mantawa yayi ba wannan rahmatan lakum rahama ne gare ku fala ta bahatu anha kar ku ta bincike akai kawai ku je ku yi kun fahimta shi imam malik yana ganin duk wani abu inda ya shafi ibada to sai dai an ce kai in ba a ce kai ban kai in ba bid'a ba menene shi kuma imamu shafi ya ce a duk abin da kai wanda ba abin da ya ci karo da shi a shari'a sannan babu wani abu da ya tabbatar da shi a shari'a to wannan kawai abu ne wanda yake an yi maka afuwa a kai kun fahimci wannan bayanin wannan hadithin mun karanta mun karanta shi a can baya a wata gaba ذكره ابن الحاج في باب الذكر ابن الحاج يا أنبتش ونن حديث أتكم باب الذكر والله أعلم وعلى هذا اختلافهم في حزب الإدارة أكن ونن سابان ما لم يقدانا game da hizbin idara wannan yayi hizbi za a karanta ko wani bangare na Qur'ani za a karanta amma wannan zai karanta ya ba wannan wannan ya karanta ya ba wannan ana zagayawa ana ta zagayawa ana ta karatu to akan wannan kenan in ka fahimci maganar imam malik duk da cewa tun da magabata ba su yaka ba shi ma a wajen sabida ne a wajen imam shafi'i ko yana ganin wannan babu komai hizbil idara domin babu wani nassi da ya ce kar ayi babu wani nassi kuma da ya tabbata ya ce ayi da haka yana daga cikin ma taraktuhu lakum fa huwa afu mafhum wa dhikri bil jam'i wa dhikri bil jahri wal jam haka da yin zikiri wato bil jahri a bayyana shi wal jam'i da kuma yin jam'i wad du'a'i kadhalika haka addu'a ita ma kamar haka malamai suka yi sabani akai kamar yadda suka yi sabani akan hizbul idara haka suka yi sabani akan zikiri a bayyana kuma a yi shi a jam'i haka kuma suka yi sabani akan addu'a kamar yadda muka karanta a can baya iz warada fil hadithi targhib fihi wa lam yarid an salaf fi'luhu iz warada fil hadith at-targhib fihi domin hadithi yazo na kwadaitarwa a cikin irin waɗannan abubuwan walam yarid an salafu fi ilhu amma ba a samu magabata sun aikata ba wala wara da fi kaifiyati shay'un sannan babu wani abu da yazo game da kaifiyar yaya za a yi fa qala shafi'i shi sa shi imam shafi'i a wajen sa yace sunnatun sunna ne wa qala malik imam malik yace bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya liqiyami shubuhati saboda akwai shubuha an fahimci wannan gabar to sai mala ya ce fa'in ƙulta idan ka ce fama hukumu ma ya fa'alun nasu ina hukuncin abin da mutane suke yi fi shahar rabi'il awwal a watan rabi'il awwal fi yaumil maulid a ranar maulidi awul yawmi sabi'i min al-maulid ko ranar bakwai daga maulidi a ce ranar bakwai din nan shine ranar haihuwa min ijtima'in nas na taruwar mutane lizikiri su yi zikiri a karatuttuka wa da'am da kuma cin abinci allazi yaf'alunahu lidhalika wanda wannan abincin dama suna yin sa ne dan haka dan maulidi saboda shehu Usman dan fodiyo shi ma ya riski wannan ibn al-hajj duk sun riski wannan tunda an tun wajen karni na shida ne ko wani abu mai kama da haka aka fara maulidi to da haka sai yake cewa menene hukuncin abin da mutane suke yi na taro da yin abinci da yin karatuttuka a watan maulidi qultu dan fodiyo yace innahu bid'atun makaruha yin maulidi bid'a ne makaruhiya in khala an kulli ma'asiyatin amma fa in aka yi shi ba a aikata kowane irin sabo ba zai tsaya a bid'a makaruhiya amma fa idan aka kalle shi cikinsa da wajensa har aka yi aka gama ba a yi sabo ba to bid'a ne makaru duk da ba a yi sabon ba bid'a ce makaruhiya in ji dan fodiyo wakila إن الصواب أن عمل المولد الشريف النبوي من البدع الحسنة wasu malaman kuma suka ce inna sawaba zancen da ya fi zama daidai anna amalal maulid a sharif yin maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi ba ake magana ba wai maulidin wani mutum daban ba maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam min al bid'il hasana yana daga cikin bid'o'i masu kyau al manduba mustahabbai amma idza khala an kulli ma'asiyatin idan ya zama ba a aikata kowane irin sabo ba a ciki ba yi wa annabi ƙarya ba ba cakuɗa maza da mata ba a cikin maulidin to in duk ba wani abu na saban Allah da aka aikata a wannan maulidin to bid'a ne mai kyau a wajen wasu malaman wasu malaman kuma suka ce bid'a ce a bar kyama wa amma ma ya atadubu nasu fi hadha zaman shehu usman dan fodiyo ce amma abinda mutane suka saba da shi a wannan zamanin namu fi zalika a cikin maulidi min ikhtilatir rijali wan nisa na cakuduwar maza da mata fa ma'adallahi an yaqula ahadun bi jawazi Allah ya kiyaye wani malami ya ce ya halatta Allah ya sa an gane karatun wa fil madkhal ya zo cikin littafin madakal wa min jumlati ma ahdathuhu min albid'i to wannan kaman abin da ya faɗa kenan zai shiga yawa to shikenan yace wa yake cewa wa min jumlati ma ahdathuhu min albid'a ibn al-hajj yace yana daga cikin dandazo da jumlar abin da mutane suka kirkiro annabi bai ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai da dukkan ainihin magabata na kware ba su yi ba na bid'o'i i'tiqaduhum anna min akbaril ibadat ƙudurcewarsu cewa yana daga cikin manya-manyan ibadu wa izhari sha'air da kuma bayyanar da alamomin ɗaukakar addinin musulunci ma ya fi aluna huwai shi ne abinda suke aikatawa fi shaharar rabi'il awwal a watan rabi'il awwal min maulidi na maulidi wa qadihtawa zalika ala bida'in wa muharramat wannan maulidin kuma za ga ya tattare bid'o'i da kuma abubuwa na haram jibun alhaj ya ce na daga cikin abin da mutane suka kudurce na bid'o'i ganin cewa maulidi ma wata bid'a wato wata ibada ce babba kuma tana daga cikin abubuwan da za a gane ma ana san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har zai zama wani ma'auni na wanda baya yi a ce baya san annabi me yi shi yake san annabi sallallahu alaihi wasallam rashin yin kuma kaman yana nuna kai baka kaunar annabi to malam dan ibn al-hajj yace wannan yana daga cikin manya-manyan bid'o'in da mutane suka kirkira shigo da maulidi da ake a cikin watan rabiul awwal da kuma cewa ma yana cikin manya-manyan ibadu yana daga cikin sha'ira min sha'airil islam wa fihi aidan a dai cikin madakhal na ibn al-hajj ya kuma cewa fayan bagi ya kamata idza dakhala hadha ash-shahrul karim idan wannan wata mai girma watan da aka ce an haifi fiyayyen halitta a cikinsa ya zo ya kamata an yi karram a karrama wannan wata wa yu'azzam ya kamata a kambama shi wa yuhtaram ya kamata a girmama shi alihtiramul la'ik amma girmama wadda ta dace wa zalika to ya za a girmama wannan wata irin girmama wadda ta dace sai malam ya faɗi irin yanda abin da ya kamata mutane su shagaltu da yi in watan maulidi ya shigo ya ce bilittiba'i lahu sallallahu alaihi wasallam shine kokarin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sake jaddada sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam sake dabbaka sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fi kaunihi alaihi salatu wassalam saboda kasancewar annabi alaihi salatu wassalam ya khussul awqatal fadila yakan keɓance wasu lokuta masu falala bi ziyadati fi'ilil birri ya ƙara yin ayyukan kirki wa kasara fiha a cikin waɗannan lokutan wa kasaratil khairati da kuma yawaita ayyukan alkhairi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam duk ran litinin yana yin azumi aka ce me yasa yake yi yace rana aka haife shi kaga kamata yayi daga cikin abin da za a yi na tunawa da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine azumin ranar litinin yana yin azumin litinin da alkhamis aka ce me yasa yake azumin ranar litinin yace ranar da aka haife shi na ranar alhamis kuwa ce ranar ake ɗaukaka ayyukan bayi ina fata lokacin da za a ɗaukaka aiki na ya zamanto ina azumi to kaga daga cikin abin da ke nuna cewa ana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnar annabi kamar yadda alƙadi iyad al-yahsubi a cikin littafin sa ash-shifa bi tarifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnar annabi an ce annabi ya ce ka ɗauka ka yi amfani da wannan abin da ya ce ɗin an ce annabi ya aikata ka yi ƙoƙari ka aikata wannan abin da annabi ya aikata wannan yana daga cikin alamar ƙaunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka ɗauko abin da bai yi baka ce da shi za ka so shi ina fata an fahimta fa'in kulta idan ka ce fa ma hukumu man amila ta'aman faqat min yawmil maulid idan ka ce to ina hukuncin wanda ya yi abinci ba don komai ba sai don ran maulidi yau ranar maulidi ce ya siyo kaji aka yanka aka yi abinci ina hukuncin wanda ya yi wannan abincin na ranar maulidi wa nawabihil maulida kuma ba wata niyya da ta sa yayi wannan abincin kawai yayi niyyar maulidi wa da'a ilaihil ikhwan sannan ya gayyaci 'yan uwa da abokai su zo domin cin wannan abincin ma'a salamatihi min kulli ma'asiyatin tare da cewa fa bai aikata kowane sabon Allah ba kawai abinci ya je ya sa aka yi a gidansa aka dafa abinci da yawa aka sa nama ya gayyaci makwabta da 'yan uwa ya ce a zo a ci saboda tunawa da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya haka bai yi kowane sako ba ba kiɗa a ciki ba ba a haɗa maza da mata duk ba a yi ba kawai dai abinci ya shirya kawai ya gayyaci mutane ce ya yi ne saboda maulidi to sai mala ya ce shi wannan wanda ya wannan abincin ina hukuncinsa ƙultu ɗan fodiyo ya ce inna hu bid'atun makaruha bai yi gwaninta domin ya aikata bid'a bid'ar ma a bar kyama au mandubatun ko kuma alal akalli to yayi bid'a dai dan bid'a dai bid'a yi ko da yake bid'ar yayi mai kyau wa huwa al-muqtar kuma shine zancen da zaka dan zaba ka ce to alal akalli dai bid'a ce amma yayi mai kyau an fahimta ka amma ka kashe kuɗi wallahi tallahi hadda kaza hadda kaza ko da yake dai bid'a kai amma dai ka ciyar da mutane ka sa farin ciki a cikin zukatan mutane bid'a dai za a iya ce maka to ka kyauta haka wasu malaman suka ce za a yaba masa a ce bid'a dai har yanzu dai za a rambada mata suna sai dai kuma za a dan kalli kuma irin niyyarsa ta kyautatawa da yayi da kuma kokarin yayi ne dan kaunarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya fahimta cewa yana cikin nuna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan watan ai waɗannan abubuwan fahimta ce shi yasa dole ka dinga yi wa mutane uzuri game da waɗannan matsaloli din wani shi har ga Allah iya fahimtarsa kenan karatun da ya zo masa kenan yin hakan ibada ne bin Allah ne la'ada za a samu aljanna yake nema a haka wani kuma duk ya sani cewa kirkira ne ya san cewa ba annabi bane ya ce a yi baya cikin koyarwar annabi kawai ya yi ne don kawai ya zama kishiyar annabi to kaga wannan shi niyyarsa da ba ba za ka sa su duka yi musu hukunci iri ɗaya ba akwai wanda wallahi shi yadda yake yi wallahi tallahi bai taɓa gamsuwa da cewa ba daidai ba ne shi duk dalilan da ya gamsu da su da waɗanda suke tattauna da shi ko suke gaya masa sun gamsar da shi cewa mai kyau sai ka yi masa uzuri kazalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum fatabayyan sai ai ta yin bayani ai ta bayani alal akalla mutane su fahimci abin nan ba sai an zafafa an zafafa ba a kai in ka fahimci ka yi saboda kana da wasu dalilai ka dai ji dalilan duk manyan malaman da kake dogaro da su mafi karanci sun ce bid'a ce makaruhiya ko kuma bid'a ce manduba to abinda ake ta fama su kansu malaman dai ba su goge shi daga bid'a ba sun yadda bid'a ne sai dai wani ya ce bid'a ce mara kyau wani kuma ya ce bid'a ce mai dama dama to ai kaga kai baka ta kalkale ba har kuma ka zo ka dinga fada da mutane akan ba su yi ba ko kuma kaza ko kaza ko kaza ina fata an gani Allah ya sa mu gane Allah ta'ala ya datar da mu ya ce wa alal awwal masha sahibul awwal sahibul madakal kun san mun ce game da wanda ya shirya abinci saboda maulidi ya ce malin ya ce bid'a ce makaruhiya ko kuma bid'a ce mustahabbiya sai ya ce wa alal awwal masha sahibul madakal dan fodiyo ya ce amma akan magana farko cewa bid'a ce makaruhiya bai yi gwaninta ba yayi bid'a ya kirkiro wani abu da ba da wannan sunan ba kawai ya shirya abinci saboda ya ciyar da bayan Allah sai a ce yayi aikin alkhairi ya samu lada amma tunda yayi shi da niyyar wata ibada da ya karo ta wadda annabi bai ba ya ci gyaran shari'a ya shigo da wani abu wanda baya cikin addini to wannan abin da ya bai kyauta ba ina fata an gane da haka yake cewa wannan shine ra'ayin ibn al-hajj cewa shirya abinci saboda wannan bid'a ce makaruhiya li'annahu qala fihi domin ibn al-hajj ya faɗa akan wannan yace fa in amila ta'aman faqat idan mutun yayi abinci kawai wa nawabihi al-maulida yayi niyyar maulidi da wannan abincin wada'a ilaihi al-ikhwan ya kuma gayyaci yan uwa da makwabta su zo su ci ma'a salamatihi min kulli ma'asiyatin ku kalli wannan tare da cewa fa taron da ya tara mutanen da ya yi da abincin da ya yi wannan taron da kuma shirya abincin ya kubuta daga dukkan wani sabo ba a saba wa Allah ta kowace fuska ba kawai dai iya wannan abincin aka tara mutane fa huwa bid'atun bi nafsi niyyatihi faqat wannan niyyar tasa kadai bid'a ne inji ibn al-hajj ba ba yi sabo a gurin ba amma ya yi niyyar wannan abincin kawai ba don komai ya shirya shi ba sai don maulidi wannan niyyar kaɗai bida ce id ibn alhaji ce domin inna zalika yin hakan ziyadatun fiddini ƙari ne a cikin addini domin yin hakan ƙari ne a cikin addini sannan ya sake cewa walaisa min amali salafil madina baya cikin aikin magabata da suka shuɗe babu shi sa duk littattafai in kana karantawa in banda littattafai na baya-baya ba za ka ji maganar maulidi ba hatta littattafan duk da muke karantawa a makarantunmu na zaurka na koyan addini za a ga ba ka taɓa karanta wani babi da yake magana akan wannan ba inda ku addini ne ya kamata tun karatunmu na zaure tun daga kawa'idi tun daga ainihin wato a ahalari da muke karanta su kurtubi dinnan su ibn ashir su ibn rushid eh su iziya su risala su askari su akarabu su misbahu ya kamata duk wayannan irin su a zo muktasar ya kamata ce duk an sa samu wannan bayanin dalla dalla ga yanda ake yin sa ga duk ai koyar shi yasa ibn al-hajj ya kafe kai da fata cewa kawai a hakura kar ayi domin bid'a ne baya cikin abin da yake aikin magabata kuma yin hakan azarbabi ne da ƙari a cikin addini wattiba'u salaf ibn al-hajj ce bin magabata aula shi yafi zaman lafiya bal huwa wajibun yace kai wajibi ne ba bin tafarkin magabata wajibi ne bin tafarkin magabata Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah maɗaukakin sarki kuma ya nuna mana ƙarya da kuskure ya kuma ba mu ikon kauce musu ba mu zauna karatu yau da wuri ba amma na so wannan karatun na yau mu shigo da magana ashura dinnan saboda ga gobe tasu'a ina zaton jiwa ashura nan ma akwai wasu dandazon bidiyo'in su ma to amma ko da bayan mun yi azumin tasu'a da ashuran Allah ya kai mu sati mai zuwa ma yi kara'in bayanin ashura din insha Allah sai mu tsaya a nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح